بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نادم وانا شيء درسينا نتفسكم ونبقى yawa ne darasi na bakwai da matsa a kan darasi na na shida ƙarshen alfasul sadis za mu tashi kenan alfasul sabi shafi na goma sha biyu da yake magana alfasul sabi fi isra'ihi wa mi'rajihi sallallahu alaihi wasallam to zai magana akan tafiyar da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa baitul maqdis daga kuma baitul maqdis zuwa wato al'arshen Allah subhanahu wa ta'ala zai magana akan wannan ya ce ya khairu man yamman al'a يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأعنق سعيا وفوق متون الأينك الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمتك جميع الأنبياء بها وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخرق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيهم صاحب العلم حتى إذا لم تدع شأوا لمستبق من الدنو ولا مرقى لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد الألمي كيفما كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم يا خير man yammamal afuna wato ya khaira ya mafi alkhairin man wannan da yammamal afuna wanda mabukata maroƙa suke nufinsa ko kuma suke nufin sahatahu zuwa ga farfajiyar gidansa domin neman taimako saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a mutum ne da Allah ya masa yawan kyauta da yawan alkhairi duk wani mai neman taimako al'afu na jam'u afi an ce al'afi shine al-talib mai nema ko mabukaci to al'umma dare da rana kowane lokaci sukan zo domin neman taimako a gidansa wato a farfajiyar gidansa shine sahata sahatahu to shine ya zo da ya unnida kan ya khaira hayar wanda mudafin ne man ismul mausul mudafin ilaihi ya khaira man ya mafi alkhairun wanda yammama al'afuna wato al'afuna masu neman alkhairi yammama suke nufin ko suke nufatar sahata hufar fajiya gidansa domin su je su same shi su roƙi abin da suke son su roƙa sa'ayan kuma suna nufatarsa da gaggawa wato suna tafiya da gaggawa wa fauk saboda mi ba su da kwankwanto akan cewa in sun je za su samu suna da tabbacin cewa in dai suka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama to shi dama wa masu ila an shay'in ne qalala ba za a tambaye shi wani abu ya ce babu ba to shi yasa ba su ma da wata fargaba da sun fito kai tsaye da gaggawa suke tafiya sa'ayan wa fawqa mutunil ainuki sannan wasu kuma sukan zo saman mutuni wato bayan al'ainuki raƙumma wasu sukan hayo ma bayan raƙumma daga gari wa gari daga ƙauyuka su zo madina domin su zo su sami annabi sallallahu alaihi wasallama ya an ce mutum jam'u matanin ne ya an ce matan ana nufin zaharu shai bayan abu yanzu bayan teburin nan ana kiransa matan haka a larabci akan ce matan ana nufin basaluba min al'ardu abinda yake da ƙarfi ko faƙo na daga ƙasa to al'ainuk shi ne raƙon ba rusumi masu zane ga ƙasa saboda gaggawar tafiyarsu da kuma irin yadda suke da yawa domin irin yadda raƙumi yake da ƙarfi ga girman jiki to in yana tafiya da gaggawa in ya biyo ga hanya za ka ga hanyar ma hatta ya alamu da ka zo za ka ce eh wannan raƙon ba sun bi yawa sun bi wannan hanya ko to shine wato wasu su zo da ƙafa da gaggawa wasu kuma mabukatan su zo saman bayan raƙummai masu zane da ƙasa saboda gaggawar tafiyarsu domin dai su zo ga farfajiyar annabi sallallahu alaihi wasallama su zo su nemi taimako to wannan kamin ya shiga bayanin abin da yake son ya shiga shine sai ya fara yabon annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don ka san matsayinsa kamin ya je kai tsaye ga maganar al-isra'u wal mi'raj sannan wa man huwa wa man din atafi ce akan da ya khaira akan ya khaira aiwa ya man huwa al-ayatu ba ayata bane wa ya man huwa al-ayatul kubra ya wanda kuma shi alama ce mafi girma limu'tabirin ga mai lura ga mai tunani ga mai hankali shi annabi sallallahu alaihi wasallama babbar alama ce mafi girma ga mai lura wadda za ta sa ka gano cewa Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne shi ya halici komai shi ya halici duniya sannan shi kaɗai ya cancanta a bauta mai wa man huwa ni'matu ya wanda shi ma abafi ne hawa yau ya wanda an ni'matu shine wato ni'ima al'uzuma wadda take mafi girma limugutanimi ga mai neman ganima duk wanda yake neman ganima to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ni'ima ce al'uzuma mafi girma gare shi saraita ka yi tafiyar dare min haramin daga haramin makka shine ka'aba ila haramin zuwa ga haramin masallacin kudus baitul maqdis subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa to wannan shine yake magana akan sarki ya tabbata ga Allah wanda asara yayi tafiyan dare bi abdihi da bawansa laylan wani bangare na dare ba dukan dare ba min almasjid haram daga masallacin Allah al-haram mai daraja mai kima shine Ka'aba ila almasjid al-aqsa zuwa masallacin masallaci mafi nisa ko kuma bai ɗaki mafi daraja mafi nisa shine baitul maqdis saboda yana da nisa tsakanin ka'aba daga ka'aba in ka ce zaka je kudus to akwai tafiya mai nisa to shi yasa Allah ya kira shi al-aqsa to shine nan shi al-busiri yake faɗa saraita kai tafiyar dare dama an ce sara shine tafiya a lokacin dare eh ya anka ce sara zaidun zaidu ya yi tafiya ana nufin da daddare kama tsara kayo tafiyan nan kabar yadda albadaru wata wanda ya kai kwana sha hudu shi ake kira albadaru wata in ya fito tun daga kwana daya kwana biyu kwana uku ana kiransa alhilalu daga nan duka alhilal ake kiransa an gane ko akan kira shi alkamar daga kwana hudu zuwa goma ana kiransa alkamar eh to daga goma din zuwa kwana har zuwa sha daga kwana hudu zuwa ainihin sha uku ko sha biyu shi ake kira kamar to daga sha hudu zuwa abin da ya kai ya kare duka ana kiransa albada to shine kamar yadda wata wanda yake dan daren sha hudu saraye tafiya da daddare fi dajin a cikin duhu mina zulami daga cikin dufai to haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya yi tafiya yadda kasan ba wanda zai karya ta tafiyan wata daren sha hudu to haka ba wanda zai karyata wannan tafiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama daga ka'aba zuwa ainihin alƙudus sai dai mutumin da yake kila yana da matsala ta fuskar hankali ba wanda zai kalli wata daren sha hudu ya ce watan nan ba ba tafiya yake ko kuma ya ce kwata-kwata babu wata wannan kamar yana raddi ne ga ainihin su mushrikai da suka ce ba su yadda ba suka karyata shi ai abin ga fili yake kamar bayyana wata a lokacin da ya kai kwana goma sha hudu wanda kaga ba wani dan adam da zai zo ya ce ba karya ne ba wata to wannan shine wajihu shabahi fuskar kamanta tafiyar annabi a wannan daren da kuma tafiyan da wata yake daren sha hudu wabitta annabi sallallahu alaihi wasallama ka zamo ko kuma ka kwana an ce bitta a larabci yana da ma'ana akan ce bitta bi ma'anar sara kawai ya kasance akan ce bitta ana nufin ka kwana eh duka yana iya dauka to wa bitta ka kasance tarqa kana hawa manzilatan wani irin matsayi masauki bayan masauki in ya je wanga masauki sai ya wuce zuwa ga na sama gare shi kamar da kaga daga makka buraka ta ɗauke shi zuwa kudus daga kudus mala'ika jibril ya ɗauke shi zuwa sama ta ɗaya daga sama ta ɗaya zuwa ta biyu to shine ka kasance tarka kana hawan manzilatan masauki ba da manzila in ka hau wannan masauki sai ka taka zuwa ga na sama da shi ila har zuwa ga annilta ka samu wato daraja ka samu manzalatan wato ɗaukaka ko kuma har ka samu isa dai zuwa ga wannan matsayi haka annabi ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da hawan masaukai da matakai har sai da ya kai ga ainihin matsayin manzila masaukin da ake son ya sauka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala min qabi kausai wanda bai wuce tazaransa tsakaninsa da ubangiji ba kamar gwargwadon tazaran wato tsawon kibiya guda biyu kana qaba kausai ne a adana shine sun da na fata dalla to haka ya ci gaba da kusanta ga Allah ya ci gaba da kusanta ga Allah sai da yanzu abin da tazaran da ke tsakanin shi da ubangiji to in za a auna bai wuce tsawon kibiya yi ba shine fa kana qaba din ya kasance gwargwadon tazaransa da ubangiji kausai ne bai wuce tazaran kimanin tsawon kibiya guda biyu ba to shine abin da yake faɗa a nan lam tudrak wannan masaukin ba a taɓa samun wannan masaukin ba ba wani a duniya ko annabi ko manzo ko wata mala'ika eh? da za a ce an taɓa riskar da shi an taɓa isar da shi zuwa ga wannan masaukin sai annabi sallallahu alaihi wasallam walam turami ko ba a taɓa neman sa ba ba ma wani wanda ya taɓa tasawa a ransa cewa zai samu wannan matsayi babu wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha wa qaddamatka jami'ul anbiya dukkanin annabawa wa qaddamatka sun gabatar da kai biha ga wannan matsayi babu wanda ya jayayya wasu kuma sun ce biha ana nufin sallar da ya basu an ce lokacin da ya zo baitul makadis to Allah ya tara mai annabawa illa akwai saɓani kamin ya yi mi'iraji dai ya je can fadar Allah aka yi sallan ko ko bayan ya dawo wasu ce kamin a tafi ya sa ya jagorance su sallah suka gabatar da shi ya ba su sallah wasu ce nafila wasu ce sallah isha'i wasu ce sallah asuba eh to duka dai malamai na tattaunawa to sun ce shine bihadin wasu kuma suka ce a'a wannan bihadin yana koma zuwa ga manzila wannan shine zahiri saboda shi aka ambata to annabawa gaba ɗayansu sun gabatar da kai ga wannan matsayi cewa kai ka dace da shi ba annabawa kaɗai ba wa rusuli a ɗafi ne aka al'anbiyayi har da manzanni taƙadima gabatarwa irin ta makadumin shugaba wanda ake wa hidima ala khadami akan lebaransa da ke masa hidima kaga akwai tazara mai tsawo ya an ce wannan lebara ne ko yana wa wannan shugaba mai hidima to za ka ga akwai gabaci mai ko mai ya taso za ka ga yana gabatar da shugabansa duk da wasu wasu sun ce yannan kuma suka ne ga annabawa bai kamata a kamanta gabacin da annaba suka yi wa annabi sallallahu alaihi sallama da gabaci irin na bawa da mai gidansa ba saboda shi bawa da mai gidansa yana gabatar da mai gidansa ne saboda yana jin banda yana jin cewa shi ne sama shi kuma yana jin cewa shi ba kowa bane bai da wata kima in an kwatanta kima ce akan tashi to shi yasa suka ce wannan tashbihin gaskiya akwai mishkila bai kamata ya amfani da shi da yawa wasu malamai wasu kuma masu ba da kariya sun ce a babu komai wannan kawai mubalaga ce kai matuƙa ne game da bayanin manzila matsayi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba don a rena annabawa ba to haka wasu suka ambata akwai ibnu hajar al-haitami ba mai bulugul maram ba to sharhin da yawa littafin ya yi ta kokarin kare maganas mai suna al'umda fi sharhil burda wani irin ginshiki game da sharhi ga wannan littafi na alburda to babu shakka da ya yi amfani da wani lafazi da ya fi domin duk abin da zai shafi subhanahu wa ta'ala ko annaba ko manzanni da zahirinsa in zai bayu zuwa ga kaskanci ko zai iya ɗaukar kaskanci kuma ba zai iya ɗauka akasin haka ba to barin shi a kawo wanda shi ƙarar yake ɓaro-ɓaro girmamawa ne da shi yafi to wannan da shi yafi domin kamar yana kamanta annabawa su ne matsayin lebarori shi kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine matsayin shugaba to kaga akwai matsala to wannan shine gyaran da malamai suka yi da ya amfani da wani lafazi gaskiya da ya fi ta yadda ba za a ma samu wasu su ba shi kariya wasu kuma su ce an yi kuskure wannan za ka yi ta samu dai kurakurai a ciki kamar yadda mun sha bayani wa an ta kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta khariku kana keta asab'at dibaka sammai guda bakwai waɗanda suke rufi bayan rufi shine at-dibak gashi nan dibaka suratul mulk to wannan as-sab'a at-tibaq ka keta sammai bakwai rufi bayan rufi saboda an ce sammai din ba su da kofofi amma haka cikin ikon Allah madaukakin sarki kuma Allah ya baiwa kowace sama ta dinga budawa saboda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce an ce ba su da kofofi wasu kuma suka ce akwai kofofin sai dai kuma ba ƙofofi ne waɗanda wata halitta ta taɓa bi wannan ƙofa ba shi ne farkon wanda ya fara kutsawa ga waɗannan ƙofofin to shi yasa ya ambaci abin matsayin ketawa yawwa to wannan shi ne bihim a tare da su su annabawan ko kuma 'yan rakiyarsa da an ce da ya zo sama ta ɗaya dama shi jibril tare ake da shi to da ya zo sama ta ɗaya shi mala'ika jibril ya nemi a buɗe ƙofa aka buɗe mala'iku suka yi tambaya waye waye bayan sun yi tambaya sai suka buɗe aka gaya musu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ne to su mala'ikun sai gaba ɗaya suka raka annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa sama ta biyu ina fatar an gane da aka kai sama ta biyu sai suka dawo suka ci gaba da aikinsu to haka kowace sama aka je sai mala'ikunta sun masa rakiya zuwa sama ta sama da ita to shi ne fi maukibin tana cikin dandazo na jama'ar mala'iku shi ake kira maukibi ne da ake yi kano ba yan ƙadiriya ke yi to shi ne yana cikin wai wannan dalilansu cewa ga annabi ya yi maukibi tare da mala'iku to kaga ai ba duniya an kai shi abinda an kai sararin saman abinda an kai duniya shine shine ibada shine abin koyi eh kun tafi wanda ka kasance a cikin wannan dandajon jama'a sahibal alami ma'abuci alama eh ma'ana duk yawan mala'ikun nan da ka zo za ka iya gane annabi duk yawansu dama al'alam shine tuta wannan da ake sarkafawa saman ice ko wani karfe in za a je yaki ko wani taro to ita ke kira al'alam sannan alamomi da ake azawa ga hanya don a gane hanya su maɗana na kiransu alam haka duwatsu ko wata wasu 'yan gine-gine da ake yi don a iya gane cewa hanya kaza to wannan shi ma ana kiransa alam koyan alamomi da ake yi ga hilaye za a gane cewa iyaka hili kaza zuwa kaza shi ma ana kiransa alam saboda irin yadda yake bambanta kaza da kaza gida da gida kaza hili da hili kaza hatta har da izalamta da annabi baka bar sha'awan wani fage ba limustabikin ga mai neman wato riga ga mai neman tsira ga mai neman riga wato duk wani fage da ake neman tsira a kansa kowa ya ga cewa ya samu wannan isa ga wannan fagen ya ce sha'awan shine gaya inda kowa yake son ya isa wurin takewa to annabi bai bar wani wurin tukewa li mustabiqin ga mai neman riga ba minad dunuwi saboda kusancin da manzon Allah ya samu zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wala marqan haka annabi bai bar wani abin hawa ba na matsayi li mustanimi ga mai neman ɗaukaka duk wani matsayi to annabi sallallahu alaihi wasallama riga ya haushi kuma kana nema sai dai ka haƙura khafafta kulla maqamin annabi ka kaskanta dukkanin wani matsayi bil idafati idan an jingina matsayin da naka duk wani matsayi idan zaka dauko shi ka kwatanta shi da na annabi to sai ka ga wannan matsayin ƙasa yake iz a lokacin da nudi ta aka kira ka bin raf'i tare da ɗaukakawa mislal mufradil alami irin yadda ake kiran suna mufradi alami aga akan yi masa rufu a ƙarshe ya zaidu ya aliyu ya aishatu yawwa ba za a ce ya zaidan ba ba za a ce ya aliyan ba eh to in dai suna mafarari ne kuma alani to in za a kira shi dole ne a ba ƙarshen sarufa saboda ɗaukaka sunan ga mai kiran to irin haka aka kira annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan ɗaukaka lokacin da ya isa bayan ya kai sidratul muntaha an ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi kaima to dalilin da yasa aka kira shi da wannan ɗaukaka don tafuza kai annabi ka rabauta ka samu rabo bai wasilin da saduwa ayya mustatirin kamata ya zan ayi saboda ayi sifa ce na wasar to shi ya fi dacewa kai ma ta fuza domin ka samu babban rabo bi wasilin da saduwa ayyi mustatirin saduwar da take mai matukar boyuwa anil uyuni daga idanun mutane don wannan saduwar da manzo Allah ya da ubangiji babu wata idaniya da ta gani na hankali har su mala'iku mala'ika jibril din ma da yake dan rakiya to bai iya ba da labarin me akai ba wa sirri kuma don karabauta da samun wani sirri ayi mukutatani mai matukar boyuwa ga ainihin halittu aka rubuta mukutatani aka rubuta mukutatini duka ana iya karanta kamar da ana karanta ayi mustatirin ayi mustatarin ko bi fatihita ko bi kasrita yayin ce mustata zai zama ismul maf'ul mustatir ismul fa'il to wannan shine fa huzta annabi ka tara kulla fakharin dukkanin wani wani abu na wata takama gairan mushtarikin kuma baka zama mai tarayya da kowa ba akan wannan takama shi kadai yake kabai da kaga Allah wahdahu la sharika lahu fi sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi to haka annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma yake game da darajojinsa ba a samu wata halitta da ta yi tarayya da shi akan wani abu duk wani abu da zaka kiyasta na alkhairi to na annabi ya fi na kowa wajista annabi ka ketare kulla makamin dukkanin wani matsayi gaira muzdahami ko gaira muzdahimi ba tare da kayi cinkoso da kowa ba yanzu ya an ce abu kaza alheri ne kowa na so ya samu alheri kayi kowa yana gwaggoriyo ya ga cewa ne to shi annabi bai taba gwaggoriyo da kowa ba akan wai neman wani matsayi musamman wanga matsayin da ake magana da ya zo neman shi shi kadai ya tafi ba wani mala'ika da ya cinci rundu tare da shi wajalla ya girmama mikidaru darajar mawulita abin da aka baka min rutabi na darajoji darajojin da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama to girman su ya ɗaukaka wa azza ya buwa ya ibiraku samun ma'ulita abin da aka baka minan na'ami na daga ni'imomi minan ni'ami na daga ni'imomi to ya buwaya a cewa wani ya samu samun waɗannan ne'imomin bushara lana kai annabi bushara ne gare mu ma'asharar islami ya ku taron ma'abuta musulunci akan kaddara ya unida ya ma'asharar islami ya ku taron ma'abuta musulunci inna lana lallai mu musulmi muna da sai ka ce rukunan wani irin turke mai girma min al'inayati na kulawa da Ubangiji ya yi da mu gaira mun hadimi kuma wannan rukunin wannan ginshikin baya rugujewa lamma lokacin da da Allahu Allah ya kira da'ina annabi da ke kiran mu me yake kiran mu akan salita'atihi kullum annabi yana kiran mu mu zo mu ma mu yi ma Allah da'a mu yi ma Allah biyayya to lokacin da shi Allah ya kira mai kiran mu shine manzon Allah bi ya kira shi da shi bi akramil rusuli bi akramil rusuli cewa kai ne mafi girman manzanni to da ya kira shi da wannan mu kuma kunna sai mun ka kasance a karamar umami mu ne mafi girman al'ummomin duniya gaba ne kamar yadda Allah ya fada kuntum khaira ummati ukhrijat lin nas to yanzu fasali uku ya rage sai mu bar shi nan in mun kare sai mu sake ganin ranar da ya kamata don muna son mu karasa littafan kamin ramadan ya ya wuce insha Allah mai yiwa ya zan satin ga da za a shiga sai mu ga cewa mun kammala su mun huta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum